بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله قرأتم دمكي أشكم آه مؤلقة ta alkamatul fahal za mu ɗora daga inda muka tsaya. A wannan kasida alkama ya fara ta da haka, halma alimta wa mastaudi ita maktumu, am habluha izna askal yau masrumu. A shi ma dai wannan alkama ya fara da ambatan masoyiyarsa, halma alimta wa mastaudi ita maktumu, am habluha izna askal yawma masrumu hal ma alimta shin ka sani wa mastauda'ata ko wa mastaudi'ita da abin da ka ajiye na soyayyar wannan masoyiyar taka maktumu shin wannan abin yana nan a ajiye a ɓoye ma'ana yana nufin cewa shin ka sani cewa masoyiyarka da ka rabu da ita shin wannan soyayyar da take maka soyayyar tana nan ko ba ta nan shine hal ma alimta shin ka sani ne wa mastaudi'ita da abin da ka ajiye ka ba da ajiyarsa na soyayyar masoyiyarka maktumu shin wannan abin yana ɓoye yana ajiye shine shin soyayyar da ka ba wa masoyiyarka da alkawarin da ke tsakaninku shin wannan soyayyar tana nan ko ba ta nan saboda mai al'ada ta masoya wanda yake soyayya da wata mace bayan sun rabu an samu tsawon lokaci to komai yana iya faruwa za ta iya yiwa ta samu wanda ya fika shi kenan sai ta koma soyayyarsa za ta iya yiwa kuma bayan kun rabu ta samu wani mata ya aure saboda haka sai ya fara da istifhami shin ka sani ne cewa masoyiyarka har yanzu tana tare da kai ko kuma ko ta canza wani shine hal ma alimta shin ka sani wa mastudi'ita abin da ka ajiye na soyayyar masoyiyarka maktumu shin wannan abin yana ajiye yana boye har yanzu am habluha izna atkal yau masrufu am habluha ko kuma alƙawarin da wannan masoyiyar taka ta maka hablu anan sai zamto da ma'anar alƙawari shine kare da kurar yake cewa illa bi hablum minan illa bi hablin minan lahi bi hablin minan lahi wa hablum minan nas am habluha ko kuma alƙawarin da ke tsakaninka da ita izna askal yauma tunda ta yi nisa da kai alyauma mata wataran masrumu wannan alkawarin ya kasance abin yankewa shin wannan alkawarin yana nan ko baya nan shine am habluha ko alkawarinta izna askal yauma lokacin da ta yi nisa da kai alyauma a wata rana masrumu ko wannan alkawarin ya yanke am hal kabirun baka lam yaqdi abratahu isra al ahibbati yawma al bayn mashkumu am hal kabirun baka lam yaqdi abratahu isral ahibbati yawmal bayn mashkumu am hal kabiru shin am hal shin zai yi kabiru mutum babban mutum irin ka mana yana nufin da kansa baka yayi ta kuka lam yaqdi abratahu wanda hawayensa ba su tsaya ba shin babban mutum irin ka mai shekaru ya tsaya yayi ta kuka shine am hal kabiru shin ta yi babban mutum baka yayi ta kuka lam yaqdi abratahu hawayansa basu kare ba shine lam yaqdi abratahu hawayansa basu kare ba mana yayi ta kuka hawayansa ta zuba hawayansa ma har ya zama bai tsaya ba Isra'il ahibbati a gurbin wata masoyiyarsa yawmal baini ranar da ya rabu da ita mashkumu shin wannan abin zai zama sakamako a matsayinka na babban mutum ka zo kai ta kuka saboda ka rabu da wata masoyiyarka shin wannan kukan zai zama zai maka amfani ne shine am har kabirun shin zai ta yi babban mutum baka yayi kuka lam yaqdi abratahu wanda hawayensa ba su tsaya ba isral ahibbati a gurbin da ya rabu da masoyiyarsa yawmal baini a a ranar da ya rabu da ita mashkumu shin wannan abin zai saka masa da wani abu wannan kukan da yake yi wani amfani zai amfana masa lam adri bilbaini hatta azma'u za'anan kullul jamari qubayla subhi mazmumu lam adri bilbaini hatta azma'u za'anan kullul jimali qubayla subhi mazmumu lam adri bilbaini yace abin da yasa kaga ina babban mutum har na zo nake ta kuka saboda na rabu da masoyiyata abin da yasa lam adar balbaini ban san da rabuwar ba mana masoyinka in ka san zai tafi to akwai sauki masoyinka in ka san zai tafi akwai sauki abin da kake so in ka san ga lokaci kaza za ka rabu da shi akwai sauki saboda me ko ya kake son za ka rika training a zuciyarka cewa to wannan abin fa zan rabu da shi to abin da yasa nake ta kuka saboda ban san za ta tafi ba kawai na zo ne na ga babu ita duk abin da aka maka shi ba zato ba tsammani to ya fi damun mutum shine lam adri ban sani ba bilbaini da rabuwar da rabuwa ban san za mu rabu ba hatta azma'u har sai da suka tattara kayansu shine hatta azma'u har sai da suka himmantu za'anan za su kaura ban san za su rabu za su tafi ba sai da suka shirya komai da komai suka shirya tafiya shine lam adri bilbaini ban san za mu rabu da ita ba hatta azma'u har sai da suka yi himma za'anan wajen tafiya shine za'anu shine kamar kaura ka tashi daga nan ka koma can shi yasa qur'ani yace yawma za'nikum wa yawma iqamatikum hatta azma'u har sai da suka himmanto za'anan da kaura kullul jimali qubayla subhi mazmumu kullul jimali dukkanin raƙuman su qubayla subhi kafin asuba mazmumu an sanya an sanya masa ragama kaga tafiyar da suka yi ma sammako suka daka qubailu nan kamar tasgiri ne na qablu mana kullul jimali dukkanin wani daga cikin raƙuman su qubaila subhi kafin safiya da kaɗan kafin safiya ta tunkaro ma da ɗan lokaci kaɗan mazmumu duk an sanya musu ragama an sanya musu ragama an sa musu linzami za a tafi da su raddal ima'u جمال الحي فاحتملوا فكلها بالتزيديات مأقوم رد الإماء جمال الحي فاحتملوا فكلها بالتزيديات مأقوم رد الإماء جمال الحي الإماء كينجي أنا نفهم باي ماتا رد الجمال الحي sun dawo da raƙuman wannan dangin fahtamalu sai suka tafi ma'ana an bayi suka kora raƙuma wajen kiwo kaga za su dawo da su yace saboda haka za saboda za su tafiya ne sai bayin su suka je suka ɗauko musu suka koro musu da wa a raƙuman su a wajen kiwo shine raddal ima'u bayi mata sun dawo da jimalal hayyi raƙuman wannan dangin fatamulu sai suka tafi fa kulluha kowanne daga cikin raƙuman nan bitazidiyati daga tufafin nan da ake yi a tazidiyat ma'akumu abin ɗaurewa ne a tazidiyat a wani irin wata iriyar wani irin saka ne ake wa tufafi ko wani bargo wanda ana jingina tazidiyat nan zuwa ga wani mutum ana kiransa tazidu bin halwan tazidu bin halwan yana da kamar makera ko kamfani na saka tufafi da barguna masu kyau. To aka ce tazidiyat mana bargo kirar shi wannan mutumin da ake kiransa tazidu bin halwan. Fa kulluha kowanne daga cikin waɗannan raƙuman nasu ma'akumu an ɗaure shi bit tazidiyati da bargo kirar tazida. Akalan wa raƙama tazallu ɗairu tatba'uhu كأنه من دوام الأجو في ال... من دوام ال... من دوام من دوام الأجو في مدمومه عقلا ورقما تزل الطير تتبعه كأنه من دم الأجواف مدموم عقلا ورقلا nan da yace fa kulluha bitazidiyati ma'qumu kowanne daga cikin wannan raƙuman an daure shi da tufafin nan da ko bargon nan da ake yin sa daga tazidiyat aqalan waraƙama akalan nau'i ne na bargo ja waraƙaman da kuma nau'i na bargo wanda yake mai zane a jikinsa da akalan da raƙaman nan duka nau'in bargo ne akalan bargo ne ja raƙaman shi ma bargo ne ja amma yana da zane a jikinsa ta zullu ɗairu tsuntsaye sukan wuni ta uhu suna ta bin wannan bargon wannan bargon da aka shimfiɗa akan raƙuma tsuntsaye suna tafiya tsuntsaye suna bin su saboda bargon nan da suka ga ja to wannan tsuntsaye sun yi tsammanin nama ne sun yi tsammanin nama ne dama a al'ada ta tsuntsaye da sauransu in matafiya suna tafiya sukan bi su saboda ni duk wani abin da in an ci abinci an jefar su rika bi suna ci akalan wa raqama shi wannan bargon akalan bargo ne akalan nau'in bargo ne ja wa raqaman da kuma nau'in bargo ja wanda yake da zane a jikinsa tazullu dairu tsuntsaye sukan wuni tatba'uhu suna bin wannan bargon ma'ana suna bin raƙuman kenan ka annahu kai ka ce wannan bargon saboda jansa madmumu an shafa masa jini ne in an ce madmum shine abin da aka kwabe shi da jini to ka annahu in kaga wannan bargon kai ka ce madmumu an kwabe shi ne da jini min damil ajwafi daga cikin daga jinin cikin dabba ajwaf jam'i ne na jawfu in kaga wannan barkon yadda ya ja kai ka ce jinin ciki ne aka ɗebo aka zuba masa shi ne ka annahu in kaga wannan barkon kai ka ce madmumu an kwaɓe shi da jini ne min damil ajwafi daga jini na ciki ya hamilna uturjatan nadkhul abiri biha ka anna ta ɗaya baha shil an fi mashmumu ya hamilna uturjatan nadkhul abiri biha ka an taɗiyabaha ka anna taɗiyabaha fil amfi mashmumu ya hamilla su waɗannan raƙuma da aka shimfiɗe su da waɗannan bargoja wanda har tsuntsaye suke bin bargon sun yi tsammanin nama ne ya hamilla su waɗannan raƙuman ya hamilla sun ɗauko uturujjatan wata iriyar mace ne mai ƙanshi shine uturujjatan wata iriyar mace mai ƙanshin jiki nadkhula abiri biha wanda naghdaqul abiri a sha wannan yayyafa turaren abir biha ya tabbata gare ta mana uturjatan mace ce da take kanshi nadkhul abiri biha wadda aka yayyafa mata turaren ambar abir nau'i ne na turare ka an ka anna ta daya baha idan ka ji kanshinta shine ka anna ta daya baha kai ka ce kanshin jikinta mashmumu wani abu ne da ake shanshana shi fi da amfi a cikin hanci in ka ji da take kanshi kai ka ce a ɗauko abu mai kanshi ne a kama ka shi kusa da hancinka yadda zaka ji wannan kanshin yana shiga jikinka to haka in ta zo wuce zaka rika jin kanshin kamar an ɗauko wannan abin ne an shinshina ma shi a hanci shi ne ka annata ɗaya ba ha kai ka ce kanshin jikinta mashmumu abu ne da ake shanshanawa fil amfi a cikin hanci wannan kenan akwai kuma wanda suke ɗaukan cewa mashmumun nan shi ma yana daga cikin sunayen turaren muski sai ka ce ya hamilna suna ɗauke da wata iriyar mace uturujjatan wadda take mai ƙanshin jiki nadkul abiri biha wanda aka yayyafa mata turaren ambar ka annata ɗaya baha idan ka ji ƙanshin wannan matar fil an fi a hancinka mashmumu kai ka ce turaren miski ne wanda suka ce mashmumu yana daga cikin sunan turaren miski kenan eh ka anna farata miskin fi mafarikiha lilbasidil mutaadi wa hawa mazkumu a ka anna farata miskin fi mafarikiha lilbasidil mutaadi wa hawa mazkumu ka anna farata miskin kai ka ce kwalbar almiski ne farata shine kwalba ko kuma wani abin da ake zuba abu a ciki to ka anna farata miskin idan ka ce da take kanshi kai ka ce farata miskin kwalbar almiski ne fi mafarike ha aka sanya a tsakiyar kanta mafarik shine tsakiyar kai idan za a yi kitso aka aka kunce gashi aka tsefe shi to akan sa kibiya a tsaga gashin biyu nan gefen dama daban nan gefen hagu daban to wannan tsaga ta tsakiyar da aka yi ta ce mafariku saboda me idan wani mai ma za a shafa to a wannan tsagar da aka yi tsakanin gashi da gashi aka saki biya aka raba to anan ake shafa mai in ma maganin kwarkwata za a shafa lokacin da aka tsefe kitsan aka tsaga kitsan biyu to tsakanin gashi da gashi wannan irin layin da aka ja a tsakiyar gashi to shi ake sa maganin ko magani ko wani abu mai kanshi ko wani mai to duk anan ake sawa to shine mafarik to ka an farata miskin kai ka ce kwalbar almiski na fi mafariki ha aka sanya a tsakiyar kanta lilbasidil mutaadi lilbasidi ga mutumin da yake mika hannu lilbasidi ga mutumin da yake mika hannunsa almuta'adi yake ɗaukowa wahawa mazmumu wahawa mazkumu lokacin yana cikin a mura shine mazkumu shine kamar irin su mura idan cutar mura ko mashashara ta kama mutum musamman in yana da alaka da hanci to zaka samu mutum baya jin kanshi amma saboda kanshin da wannan matar da take yi kai ka ce hatta mutumin da yake mura kaga mutum yana mura hancin sai toshe majina tana fita a hancinsa bai cika jin kanshi ba to wannan kanshin da ke fita a jikin matar nan wanda yake mura ma yana jin kanshin shine ka anna farata miskin kai ka ce kwalbar da miski na ce mafariki a kansa lilbasidil mutaadi lilbasidi ga mutumin da yake dago hannunsa almutaadi yake dauka wahawa mazmumu lokacin yana cikin mura wannan kenan ko kuma ya zamto lilbasidil mutaadi wahawa mazmumu shi wannan kanshin da ke jikin wannan mata albasidu mai mika hannu almutaadi mai daukowa wahawa mazmumu yakan yi haka ma wahawa mazkumu lokacin yana cikin mura ma'ana kanshin da ke jikinta ta kai ga mutumin da yake mura ma yana so ya ji kanshin saboda mutumin da yake mura bai cika san kanshi ba fala ayni minni ka an garbun ta hubbu bihi da hama'u harikuha bil kitbi mahzumu a fala ayni minni ka an garbun ta hubbu biha bihi da hama'u harikuha bil kitbi mahzumu fala ayni minni idaniyata a wannan safiyar da naga wannan masoyiyarta ta taho za su tafi fal'aini minni idaniyata ka an garbun kai ka ce wani irin guga ne na jan ruwa garbu shine guga irin wanda ake jan ruwa da shi a rijiya fal'aini minni idaniyata ka an garbun kai ka ce guga ne da hama'u wadda wata taguwa kakkarfar taguwa shine da hama'u taguwa wacce take baka ta hudu bihi take jan ruwa da shi in ka ga idaniyata kai ka ce wani irin guga ne da bakar taguwa take jan ruwa da shi shine fal'ainu minni idaniyata ka an garbun kai ka ce guga ne da hama'u kakkarfar taguwa baka ta hudu bihi take jan ruwa da shi harikuha idan ka ga tozon wannan taguwar shine harikuha tozo na wannan taguwar mahazumu abin ɗaurewa ne bilkitbi da itacen sirdinta shi ne bilkitbi in ka ga yadda idan sai ke zubar da hawaye kai ka ce guga ne wadda taguwa take jin ruwa da shi saboda a al'adar larabawa ko kuma wuraren da suke da sahara rijiyoyinsu suna da zurfi sosai saboda haka ana sa raƙumi ya ja ruwa ko doki ko jaki a wani gurin wani lokacin ma har da saniya eh to shine قد أريت حكبة حتى استدف لها كتر كهافة كير القين ملموم قد أريت حكبة حتى استدف لها كتر كهافة كير القين ملموم قد أريت ita wannan taguwa da take jan ruwa da wannan guga in ka ga yadda ido na ke zubar da hawaye kai kace ruwan wannan gugan ne kad urriyat kuma taguwar da urriyat aka barta kamar daga tsiretawa ne amma urriyat ana yana nufin aka barta aka daina amfani da ita kad urriyat wadda aka barta ta daina jan ruwa hikibatan tsawon lokaci tsawon wani lokaci hatta taqaffalaha katrun har sai da tozanta istadaffa ya dago laha gare ta a a kaida irin wannan dabbobin da ake jan ruwa da su sukan wahala sosai saboda haka idan taguwa ta wahala ko wani abin da ake jarwa to akan bashi ya huta tsawon wani lokaci in ya huta to zai ƙara murmurewa zai ƙara ƙiba to ita wannan taguwar kad urriyat wadda aka barta hikibatan tsawon wani lokaci ba ta jan ruwa hatta ta daffala hakatrun har tozon ta sake dagowa ka hafa tikirin kamar gefen zigazigi shine ka hafa tikiril kaini kamar gefen zigazigin alkaini makeri kir shine zuga zuki abinda mai makeri yake hura wuta akwai wasu abubuwa na fata da ake guda biyu wanda da su ake wannan a Hausar mu dai muna ce masa zuga zuki wasu tiyo ne guda biyu da ake sawa ake bugawa sai wannan ban san shi da wata Hausa ba bayan zuga zuki eh yace kahafa tikiril qaini kamar zuga zugi ne na makeri alqainu shine makeri malmumu wadda aka tara su in ka ga tozanta kai ka ce ziga zigi ne wannan fatar ne da ake ziga zigi da ita kaga in aka ɗago ta za ka ga ta cika da iska ta yi dam to in ka ga tozanta kamar ziga zigi ne eh ka an na gisla ce kadimiyim bimishfariha shilkaddiminha wa fil lahayaini talgimu a ka anna gislati kadimiyim bimashfariha shilkaddiminha wa fil lahayaini talgimu a ka anna gislati kadimiyim kai ka ce gislati kadimiyim abun wanke wannan gislata shine kamar kayan wanki abinda ake wanke abu da shi irin kamar nau'in su sabulu omo da sauransu to ka Allah kai ka ce gislata kidimiyu abun wankin nan kidimiyu nau'in wani tsiro ne wanda suke wanki da shi kamar nau'i ne irin kamar irin su magariya amma shi din sun ce fure ne wani irin kamar lasan larabawa ko kuma a da kafin lokacin a samu bayyanar irin su sabulu su omo akwai nau'in abubuwa da ake jikawa su rika wanki a arka wanke datti da su kamar irin su magariya magariya tana fidda datti to shi ma wannan kidimiyin din nau'i ne na fure shi ma wanda suke yin suke wanki da shi in abu yana datti in aka sa wannan furen a ciki aka murtsuka aka zo wanki to wannan furen yana fidda datti to ka anna gislat kidimiyin kai ka ce abun wankin nan kidimiyu bimishfariha a shine alabban bakinta shine bimishfariha alabban bakinta filkaddi da kuma kumatinta filkaddi minha a cikin kumatunta wa fil lahayaini da kuma da kuma fil lahayaini da kuma gefen bakinta guda biyu talgimu kai ka ce majina ce take zuba a a wannan baitin akwai abin da suke kira tashbihil maqlub ka anna gislata kadimi kai ka ce abun wankin nan kadami bi mashfariha idan ka ganshi idan ka ga wannan abun wankin a labban bakinta tunda shi kadimi abu ne da ake wanki da shi to in ka ga wannan a baki abun a bakinta bai mashfariha a bakinta fil kaddi ka ga wannan abun a kumatunta shine fil kaddi min a kumatunta wa fil lahayaini da kuma tsakanin haɓarta guda biyu talgimu kai ka ce majina ce take zuba to anan tashbihul maqlub ne anan abin da yake so ya gaya maka idan ka ga yadda majina take zuba a bakin wannan taguwar da hancinta kaga yadda majina ta jika bakinta da hancinta da haɓarta to kai ka ce wannan abun wankin aka sa ake wankin baki da shi kamar irin yanzu ne ka ce kai ka ce broshin ne take yi wannan kumfar take zuba kaga tashbihul makalub ne kaga anan juya maganar yayi tunda yace ka anna gislatu kadamiyin kai ka ce abun nan da ake wanki da shi bi mashari fashab bi fariha idan kaga wannan abin alabbanta fil kaddi idan kaga wannan akuma tinta min hanata wa fil lahayaini da kuma tsakanin habarta guda biyu talgimu kai ka ce majina ce take zuba in ka ganta saboda lokacin da take wannan aiki na wahala amma juya maganar ce ma'ana yana nufin in kaga yadda majina take zuba a hancinta majinar ta jika hancinta ta jika kumatinta ta jika wannan mukamikinta to kai ka ce wani abun wanki aka sa ake wanke gurin yadda abin yake zuba yadda majina take zuba kai ka ce wani abu aka sa ake wankewa ruwa yake zuba shine tashbihul maqalu eh kada adabara al-arru min hawa haya shamiluha min sani al-qatrani sirfi tadsimu ko tarsimu kada adabara al-arru anha wa haya shamiluha min sani al-qatrani sirfi tadsimu ko tarsimu kada adabara al'arru hakika ita wannan taguwar kada adabara al'arru hakika kazuwa ta rabu da ita adabara shine kamar na juya baya to kada adabara al'arru ko kuma urru hakika kazuwa ta riga da ta bar wannan taguwar anha ma'ana taguwa ce wacce ta yi kazuwa ta warke shine kada adabara al'arru anha hakika kazuwa ta ba da baya anha ga wannan taguwar wahaya shamiluha amma har yanzu fa taguwar tana ɗauke shine shamiluha tana lullube min sani ilkatrani daga tataccen man gelo a sirfi wanda yake tsantsarsa ne ba a masa nisba tadsimu za ka ga alamun wannan man gelon da ke jikinta ma'ana taguwa ce wacce ta yi kazuwa ta warke amma har bayan ta warke za ka ganin alamun man gelon da aka shafa a jikinta saboda man gelo mai ne wanda yake baki sosai ina ga ban san shi a wata hausa ba bayan man gelo wani abu ne wanda ake yin sa da ƴaƴan zurman ah kamar irin masu irin islamic chemist da masu maganin gargajiya suna sai da man gelo mai ne baki mai wari to a larabawa da suka saba idan raƙumi yana ƙazuwa to man gelo ake shafa masa a jikinsa to ita wannan taguwar kada adabarul arru anha haƙiƙa a ƙazuwa ta ba da baya anha ta bar wannan taguwar wahaya shamiluhu amma har yanzu wannan taguwar shamiluhu tana lullube min sani'il qatrani daga tacaccen man gelo sani'i shine tacaccen abu asirfi wanda yake tatacce da sani'i da sirfi duk ma'anar su ne tadsimu za a ga alamu na wannan man gela shine tadsimu za a ga alamunsa ko kuma tarsimu za a ga alamunsa tadsimu daga dasamu tarsimu daga rasmu eh taski mazaniba qad zalat asifa asifatuha huduruha min atiyil ma'i matmumu a taskil mazaniba qad zalat asifatuha huduruha min atiyil ma'i madmumu taskil mazaniba ita wannan taguwa taskil mazaniba tana shayar da mazaniba a magangarar ruwa mazanib shine magangarar ruwa inda ruwa zai wuce ya shiga cikin wani rafi to taskil mazaniba tana shayar da wata magangarar ruwa qad zalat asifatuha wadda asifatuha tsiran da ke cikin wannan gurin qad zalat asifatuha haqiqa a kwasfarsa ta riga da ta bude asiffa a asifatuha asifatuha shine kamar kwasfa kamar da Qur'ani yake cewa wal habbu zul asfi war raihan ko kuma Qur'ani yace faja alhum ka asfin maqul to kad zalat asifatuha asifatuha kwasfar wannan ciyawar kad zalat ta gushe huduruha wurin da ruwa yake gangarawa min atiyil ma'i daga ruwa wanda yake zuwa daga nesa madmumu za a ga gurin ya cika da ruwa a shine taskil mazaniba ita wannan mana yana siffanta yadda hawaye yake zuba a idansa kai ka ce wata saniya ce a wata wani wata taguwa ce ake jan ruwa da ita ake bayi da wannan ruwa in ka je ka samu yadda suke noman rani za ga yadda suke yadda suke zuba ruwa yake gangarawa to in ka je ga idansa kai ka ce irin wannan wuraren ne shine taskil mazaniba da take shayar da mazaniba magangarar ruwa hanyar ruwa shine mazani qad zalat asifatuha wanda asifatuha a tsiran da ke wannan gurin da ganyayyakin da ke wannan gurin qad zalat sun riga da sun gushe huduruha magangarar wannan ruwan min atiyil ma'i daga yadda ruwa yake zuwa daga nesa madmumu za ga wannan hanyar ta cika da ruwa to kamar haka idansa yake zubar da hawaye min zikiru salama وما ذكر الأوان لها إلا السفاهة وزن الغيب وزن الغيب ترجمه آه من ذكر سلمى وما ذكر الأوان لها إلا السفاهة وزن الغيب ترجمه من ذكر سلمى wannan abun shine min zikir salma wannan abun yana faruwa ne saboda tuna salma me yasa kamar ka tambaye shi me yasa kake ta kuka kake ta kuka har idanka ya zama kamar guga wadda a raƙuma take jin ruwa da shi da ya ta siffanta yadda me ya sa ka kuka shi yasa ce to min zikir salama saboda na tuna salama ne fa wa ma zikirul awana laha wa ma zikirul awana laha ba komai shine wa ma zikirul awana laha ba komai ne yasa ni tunawa da salama yanzu ba shine wa ma zikirul awana laha ba komai ne yasa na tuna da dawa da salama a yanzu ba illa safahu sai dai kawai tsantsar wauta sai dai wauta wa zannul gaibi tarjibu wa zannul gaibi da kuma nufan gaibi tarjimu da jifa kare da Qur'ani ke cewa rajaman bil gaib jifa a gaibu shine wa zannul gaibi da kuma zato irin na gaibi tarjimu da kuma jifa a duhu saboda ni mace ce wacce an rabu da ita tsawon lokaci baka ma san wani yanayi take ciki ba a'a la'alla ta yi aure la'alla ta je ta samu wani ma wanda take so wanda ya fika la'alla ma ta haifu da ƴaƴanta kuma ka zo kana tuna ta kana ta kuka shi yasa ce min zikir salma ina ta wannan kukan ne saboda tuna salma wa ma zikir awana laha ba komai ne yasa ni tunawa da salma yanzu ba illa safaha sai dai tsantsar wauta wa zannil gaibi tarjimi da kuma zaton jifa a gaibu wallahu a'lamu